بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم يو كان وتا عشرين دا أكو ga watan ramadan shekara ta 1433 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da da goma sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da da da goma sha biyu a lissafin turawa yau za mu tashi a farkon suratu tauba a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka na ramadan suratu tauba sura ce ta madina in banda ayoyi guda biyu ba da suke cikinta sa'id ibn jubairi ke cewa na cewa abdullahi dan abbas suratu tauba sunanta ita ce alfadiha mana surar da take tona asirin mushirkai da kafirai da munafukai musamman sura da take tona asirin munafukai bata gushe ba Allah yana ta saukarwa da wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum duk a cikin surar tauba wanda za mu karanta daga cikinsu akwai daga cikinsu akwai ta yi ta bayani akan waɗannan mutanen har sai da suka zaci cewa kai ba ma wanda za a bari ma face sai an ambaci sunansa da ɗabi'arsa da kuma halinsa sai sa'id ibn jubair ke cewa suratul anfal fa sai abdullahi dan abbas ce suratul anfal ai surar badar ce ai idan kun lura duk bayanan da muke cikin suratul anfal mun kare ne akan bayani akan yakin badar sai ce suratul hashr fa yace suratul hashr kuma ta yi bayani ne akan waɗannan yahudawa na banu nadir haka imam suyuti ya kawo wannan kissa ko ya kawo wannan asar din a cikin addurul mansur to wannan kenan um, idan wannan ya nuna mana za mu fahimci cewa yana daga cikin suratu tauba ma'ana daga cikin sunanta akwai suratul wato ana ce da ita alfadiha idan an ce alfadiha ita ce mai tona asiri ko wacce take bayyana halaye da ɗabi'u marasa kyau na munafukai suratu tauba ba ta da ba bismillah a cikinta da aka zo fara ta ba a fara da bismillah ba kamar yadda riwaya ta zo daga abdullahi dan abbas ya ce na ce usman ibn affan allah ƙara masa yadda me yasa kuka hada suratul anfal da suratul tauba ita al'amfal tana cikin almasani ita kuma surtu bara'a tana cikin almi'in faƙarancin bainahuma sai kuka haɗa tsakaninsu ba ku yi bismillah ba da kuka zo rubutawa me yasa ba ku yi haka me yasa kuka yi haka kuka sanya ta cikin as-sab'u tiwal sai usman yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama surori suna sauka a gare shi zawatul adad da kuma ayoyi duk lokacin da aya ta sauka sai annabi ya ce ku ɗauke ta ku sa ta a sura ta kaza a daidai wuri kaza da ake maganar kaza lokacin da ƙur'ani yake sauka kenan sai ce a ɗauki sura aya kaza kamar in Allah ya saukar da wasu ayoyi tun da dama ai saukan ba wai ba wai sura-sura ba ne ayoyin suka sauka kawai haka suke sauka ba a tsare kamar yadda muke nan ba mamaki kaga wata aya a cikin um, wailul likulli ta sauka kafin ma wata aya cikin surar tauba ta sauka to annabi ne yake cewa sura ta kaza ko aya ta kaza sai ku aya ta kaza ku dauke ta ku kai ta daidai ayoyi yan uwanta kaza kenan jerin gwanan ayoyi dinnan da suka zo a cikin alkur'ani wato wani abu ne wanda yake annabi ne ya tsara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama tawu hadhihi al-aya fi bisurati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza annabi sai ce ku sanya wannan aya a cikin surar da ake magana akan kaza da kaza usman ibn affan yake cewa wa qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yubayyin lana annaha minha annabi ya bar duniya mu bai ce mana suratul anfal tana cikin tauba ba ko tauba tana cikin anfal to amma abin da ya faru shine babu bismillah a tsakaninsu ba a yi bismillah ba to wai me hikimar da ta sa suratul tauba da aka kawo ta ba a yi bismillah ba ko akwai hikima eh abinda malamai suka ce shine wato sura ce da take magana akan Allah ya yi fushi da kafirai da munafukai bayani ne akan jan kunne da fada da gargadi da Allah madaukin sarki yake waɗannan simfin mutane to shi yasa dan saboda ma wato babu wani sauki a cikinta shine ko bismillah ba a yi mata ba aka danna cikinta kawai wannan shine hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara aka sanya bismillah a farkon suratul tauba ba saboda sura ce da take bayani akan muggan halaye da sifofi na munafukai da kuma irin tanadi na wuta da Allah ya musu da kuma mushrikai irin yadda za a fafata da sakamakon da Allah ya ce a kansu to shine za mu fara yau insha Allah ta'ala sai Allah ya ce mai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نعم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم Allah madaukin sarki yake cewa bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama sun barranta daga mushrikai mushrikan da kuka yi alkawali da su kalmar bara'a tana nufin kamar ka barranta bari Allahu ta'ala wa rasuluhu min i'ta'ihim al-uhud Allah ya barranta bai zai sake ba su wani alkawari ba ko kuma cika musu wani alkawari tunda sun kasance su masu warware alkawari ne Allah ya barranta da shi da annabi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen ga waɗanda kuka yi wato alkawari da su cikin mushrikai saboda annabi ya yi musu alkawari da shi da sahabbai suka kulla alkawari to shine Allah ya ce an barranta babu su ba ubangiji Allah ya yi fushi da su Allah ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ga ya musu ya manzo Allah wannan al-khitab zancen yana koma ne kan su mushrikan ko kafiran ku tafiya sihu ana nufin siru ku yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa muqbilina wa mudbirin wata hudu kuna masu tafiya aminina ghaira kha'ifina ahadan min almuslimin an ba ku wata hudu ku yi ta tafiya ku je ku dawo zuwa da dawowa ku yi ta zariya ku yi ta zurubtu a cikin musulmi kuna cikin aminci an ba ku wata hudu shine arba'ata ashhurin amma wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani dai cewa ku dinnan ba masu gagarar ubangiji bane lalle lalle ku ba za ku gagara Allah ba kuma ku ba masu kubuce masa bane ghairu fa'itina wala sabiqin wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tuzartar da ya kuma tabar da kafirai muzilluhum bil qatl fi dunya wal azabi fil uqba Allah zai kaskantar da su a kakkashe su a nan duniya a lahira kuma suna da azaba malamai sun yi sabani dangane da wannan ta'ajili ma'ana lokaci da Allah ya shimfiɗa musu na wata hudu ga su waɗannan kafirai wasu daga cikin malamai suka ce Allah ya sanya wannan ya zamanto kamar wani abu ne na rarrabewa na lokaci da aka shimfiɗa musu na alkawari faman kanar muddatu ahadi aqalla min arba'ati ashhur wanda aka bashi kasa da wata hudu to da faɗin Allah arba'ata ashhur dinnan to sai a daga shi a mai da shi ya kai wata hudu in ma bai kai wata hudu ba wanda kuma yake sama da wata hudu to sai a yi kasa da shi tsaya akan wata hudu wanda kuma aka bashi alkawali din babu lokaci sananne to shi ma sai a dawo da shi wata hudu to amma fa bayan wata hudu din nan kuma za a yaƙi su ne duk inda aka same su yaƙi yaƙar su kawai za a yi wannan wata hudu shine kamar notice ne aka ba su arba'ata ashurin wata hudu daga nan kuma sai mutum isan ina zai to amma wannan yana farawa ne tun daga ranar alhajjul akbar babban wato ranar alhajjul akbar aka ce um, kamar yadda Allah ya bada labari a yawmal hajjil akbari a ranar hajji babba za mu zo mai bayani menene ake nufi da ranar hajji babba din zai kare tun daga wannan rana na hajji din babba har zuwa goma ga watan rabi'ul akhir ba rabi'ul awwal ba waɗannan watanni guda hudu yana da kyau a san su kawai wata hudu ne aka ce ko akwai sanannun watanni eh akwai sanannu da da watan shawwal ne da zulqa'ida da zulhajji da muharram da zulhajji da muharram waɗannan su ne saboda wannan aya din ta sauka ne a watan shawwal to kaga idan ka lissafa shawwal daya zulqa'ida biyu um, zulhajji uku almuharram kaga shikenan ya zama ya zama wata hudu kenan haka malamai suka faɗa shine arba'ata ashhurin din to bayan wannan ita wannan sura ta ta ta, ta bara'a ko kace al-fadhiha kamar yadda ake faɗa sura ce babba kuma tana daga cikin surorin ƙarshe da suka sauka akan ga annabi sallallahu alaihi wasallama imam al-bara yake cewa akhiru ayatin nazalat aya ta ƙarshe da ta sauka yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala yace in ji bara amma in sura ne a dunkule wa akhiru suratin nazalat ita ce bara'a kamar yadda ya zo a riwayar bukhari da muslim ko mun faɗa cewa ba a yi bismillah a cikinta ba me yasa ba a yi ba tun a farko zamanin annabi sahabbai da suka rubuta qur'ani ba su rubuta bismillah ba kuma sun yi koyi ne da sayyidina usman ibn affan tunda su ne manya-manyan mahaddata qur'ani kuma marubuta qur'ani din Allah yadda da shi farkon wannan sura ta bara'a ta sauka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya dawo daga yakin tabuka kuma suna hajji manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ba da labari cewa mushrikai kafirai za su yi taro na musamman su halarci taro da ake zuwa hajji a duk shekara kamar yadda suka saba kuma za su zo su yi dawafi a ɗakin Allah tsirara saboda rashin kirki mana taro fa duba irin taron hajji su musulmi za su zo da ihrami a lullube a jikinsu su kuma mushrikai kafirai a wannan lokacin sai su taho tsirara mutum ya zigidir haihuwar uwarsa su ta kewaye ɗakin Allah saboda isgilanci da rashin kirki sai annabi ya ce ni ba na so mu je mu cakuda da su su suna tsirara mu kuma muna da sutura ba na so sai tura sayyidina abubakar a wannan shekara ya ce shi ya je ya wakilce shi a wajen aikin hajji mana shi annabi ya ce ne wannan shekara ba zan je ba ya ce ka je kai ne amirul hajj ka je ka koya wa mutane aikin hajji kuma ka karantar da su ka yi musu wa'azi da gargadi amma fa ga saƙo ka je ka gaya wa arnan makka daga bana ta ƙare ba wani kafirin da zai zo ya sake mana hajji ko yana yana mana dawafi a ɗakin Allah tsirara kuma kar wanda ya sake dawa ma hajji sannan kuma ka yi shela a gare su da wannan sura ta bara'atun min Allah ka karanta musu ita ai suna jin larabci ka gaya musu bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin Allah ya barranta da mu da ku babu mu ba ku Allah ya barranta da ku annabi ma ya barranta da ku ka karanta musu wannan to sai na Abubakar ya dauki sako ya tafi da shi taryam taryam taryam kama hanya sai annabi ya tura aliyu bin abi talib ya ce kai ma aliyu ka bi shi ka je kai ma ka isar da sako daga gare ni kuma haka aka yi din aka tafi to kuma suka je suka isar da sakon annabi yanzu dai mana an ba ku dama ku je ku yi amma wallahi baɗi za a fafata kawai su a lokacin kafaran suna ganin yau an isa ma a gaya musu wannan maganar wai yara ce wai wai wai daga wannan shekarar wai ba za su sake dawowa ba suna maganin wannan magana ma kamar ta wasa ce ai daga hadisi ya zo daga Humaid bin Abdurrahman da Abu Huraira yake cewa Abubakar yana cikin waɗanda aka tura su je su yi shela amina Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun bayan wannan shekara ba wani mushriki da zai zo sake aikin hajji wala ya tufan na bilbaiti uryanun kuma ba wanda zai zo ya dawafi a dakin Allah yana mai tsirara daga baya aka tura Aliyu bin Abi Talib shi ma ya je sanar Abu Huraira ce Aliyu yana tare da mu yayi wannan sanarwa Amina ranar sallah ya danna kira'a ya jawo bara'a din nan kafirai suna ji kuma aka isan musu da sako abu huraira yake cewa ni ma ina cikin waɗanda abubakar ya aika su ya ce ni ma in je ne yana wa shelar Allah ya annabi ya sa ya je yi tutun da ba ba speaker bane da su aka ce abu huraira kai ma ka je ka yi shela a ranar sallah amina cewa fa baɗi fa ba wanda zai zo nan a cikin ku ta ƙare daga bana kuma ba wanda zai zo ya mana dawafi wato tsirara yawmal hajjil akbari da nace zan yi bayani shine suka ce shine ranar sallah yawmal hajjil akbari ranar sallah me yasa aka ce al-akbar ne babba ne saboda babba ne ranar babba ce a wajen mutane ko yawwa ba, ba, ba rana ce karama ba to sai Allah tabaraka ta'ala ya sake cewa wa azanun min Allahi wa rasulihi ga shela kuma daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kalmar adhan tana nufin ilam sanarwa shi sa aka ce da kiran sallah adhan saboda sanarwa ce ga sanarwa daga Allah da manzan Allah ila nasi yawmal hajjil akbari zuwa ga mutane a ranar sallah din kenan anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasuluhu lalle Allah ya barranta da mushrikai da shida kuma manzansa ma ya barranta babu su ba mushrikai wa in tubtum fa huwa khairul lakum idan kuka tuba to wannan shi yafi alkhairi a gare ku da za ku tuba wannan shine yafi alkhairi gare ku amma wa in tawallaitum idan ku kafirai kuka kuka juya baya aratum anil iman kenan kuka ainihin wato wato kau da kai ga barin imani falamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani dai ba za ku gagare Allah ba wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim ya kai Muhammadu kai gargadi ga kafirai da azaba mai raɗaɗi to in kun lura da yanzu wannan sura ne farkonta ta fara ne da bayani mai zafi kamar akwai fada-fada ga kafirai kuma ana jan kunne ga kafirai to shi yasa ko bismillah ba a yi ba a cikinta to sai Allah ya ce mai malam
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين to Allah ya barranta ga mushrikai kamar yadda aka faɗa to sai aka yi togaciya illal ladina ahatu minal mushrikin wannan استثنائي ne daga fadin sa bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin mana sai dai banda waɗanda kuka yi alkawali da su cikin mushrikai din su ne banu dumaira ay banu dumra wasu jama'a ne cikin kinana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cika musu alkawarin su zuwa lokacin da aka yi kada a warware a lokacin an ce wata tara ne ya saura alkawarin su ya kare kuma me yasa aka ce fatimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim a cika musu alkawarin su har zuwa lokacin saboda su ba su warware alkawari ba shine ma'ana thumma lam yanqusukum shay'an ma'ana ba su warware alkawari ba abinda kuka yi alkawari da su ba su saba ba walam yuzahiru alaikum ahadan ba su haɗa kai da wani don a yaƙe ku ba ba su nemi taimako da wasu don a yaƙe ku ba min aduwikum cikin abokanan gabanku Allah ce to facin mu ilaihim ahdahum ku cika musu alkawalinsu fa'aufu lahum bi ahdihim ila muddatihim har zuwa ajali da lokaci da kuka yi alkawali kuka shimfiɗa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa da tsoron Allah anan abin da ake so a nuna masu daɗin kafiran in an yi alkawari da su lokaci ake sawa to mun yi alkawari da ku na zaman lafiya da kaza da kaza da kaza zuwa shekara biyu to a wannan shekara biyun haka za a yi ta zama da su a yi ta haƙuri a ta juriya ba za a taɓa su ba su ma ba za su taɓa musulmi ba amma fa da zarar wannan lokacin alkawari ya ƙare to shi kenan kuma komi zai iya faruwa to sai ce mai kuma
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم إذا ودنا وتني ما سؤال فرما suka shuɗe suka ƙari shine insalaka kalmar insalaka tana nufin in qada wa madha suka shuɗe suka wuce su ne watan rajab da zulqa'ida da zulhajji da almuharram idan dai sun tafi watannin nan sun kare to shikenan faqtulul mushrikin ku yaƙi mushrikai watanni hudun nan sun kammala haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su fil hilli wal haram ko a fili ko a harami wa khuduhum ku kakkama su wahsuruhum ku daddaure su ku rufe su waqa'udu lahum kulla marsad sannan ku je ku tsaya duk wata bakin hanya ku toshe in an ce almarsad a larabci ana nufin almaudi alladhi yuraqabu fihi al'adu wurin da ake zuwa a kafa get ana tsare abokin gaba ana tunanin fitowarsa ta gurin to ku je duk ku zazzauna ku sa ido ta duk inda za su bullo kamar yadda larabawa suke ce rasattu shay'a arsuduhu idza taraqabtuhu bibiya da sa ido akan abu kunu lahum rasda litakhuduhum min ayi wajhin tawajjahu dan ku tafke su ta duk inda suka fuskanto kar ku yadda ku zauna haka a'a ku zamanto masu fadaka kuna duba can kuna leƙa can duk inda za su iya wuce kun kafe shine waqa'udu lahum kulla marsadin fa in tabu to amma idan sun tuba suka daina shirka wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atawu zakata suka bayar da zakka fa khallu sabilahum ku kyale su ai bukata ta biya bukatar maje hajji sallah bukatar maje maka sallah wanda ya je maka an yi sallah shikenan ai sallah ta yi to in dai sun kama sun tuba sun yi sallah sun ba da zakka ku kyale su kaga wannan yake nuna cewa addini ba yana so ya yaƙe su bane dan gangan jikin su ha aqida ce da ba su da ita za a yaƙe su saboda ita fa khallu sabilahum ku kyale su falyansarifu ila amsarikum wa yadkhulu makka kuma ku ba su dama su shiga makka din tunda sun tuba sun zama irin ku inna allaha ghafurur rahim lalle Allah gafurun mai tuba ne mai karban tuba liman taba ga wanda ya tuba rahimun kuma Allah madaukin sarki mai jin kai ne mai tausayi ne tabaraka wa ta'ala to sai kuma
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره الله ينا بعد الأبادي ني أنا ga annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa in wani daga cikin mushrikai kafirai kenan waɗanda na umarce ka da ka yaƙe su kuma na halatta maka rayukansu da dukiyarsu in har suka nemi amincinka da makotaka da kai da zama da kai ba tare da fitina ba shine istajaraka ka iya cewa ista'manaka suna neman su zauna da kai cikin aminci to ka amsa zuwa bukatar su فأجره حتى يسمع كلام الله za su zauna da kai zama na aminci ba na fitina ba ka amsa ka yadda hakka jiyar da su zancen Allah shine alqur'ani ka karantar da su qur'ani kai ta jan qur'ani suna ji a hankali a hankali suna jin umarnin addini ba mamaki kaga sun musulunta kuma kaga hujja dai ta tsaya musu summa ablighu ma'amana ka zaunar da su ka ba su dama sannan kuma ka isar da duk wanda ka ba shi dama ya zauna din ka ba shi amincin ka kai shi zuwa ga inda zai samu security da tsaro kada a taba shi shine sun ma'abliku ma'amana ka isar da shi zuwa gurin amincinsa mustamirul aman kenan gurin amincinsa ya zauna a wurin ka ya gama abin da zai yi har kuma ka kai shi gida garinsu cikin aminci ya zamanto wannan alkawari da ya nema ka kare shi ka taimaka masa kayi ka cika masa kuma ka kai shi sai ya riski gidansu cikin gatansa ta yadda wani bai zai kai masa farmaki ba ku duba gata fa ta musulunci zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ce wannan saboda mutane ne ba su da ilimi kafirai ba ilimi ba san Allah ba ana ta musu bayani amma kunnuwan sun toshe menene hikimar da ta sa aka ce a ba su security din shine ma'aman din ai a ba su security a tsare su shine kafiran amana da ake faɗa kafirin da zai zo ya zauna a garin musulmi da izinin musulmi da yadda da sharuɗan musulmi da daular musulunci kuma zai rinka bayar da kuɗi da aka ce na haraji tunda zai zauna a garin musulunci ba wanda zai taɓa shi duk musulmin da ya taba shi a lokacin za a ɗau hukunci mai tsanani a kansa kuma zai zauna cikin amana ɗin shine kafirin amana da wasu yanzu suke cewa wai wai akwai wai kafiran amana to suna ina wani arni ne aka zauna aka yi sharaɗi da shi cewa ba zai cutar da musulmi ba musulmi ma kai cutar da shi muna nan suna ta mana kulle-kulle kullun dare da rana su rikito rikici a can su tsare hanya a can su kashe mana mutane su yi a can kullum su kori mutanenmu daga aiki su kwace mulki su yi waye duka duk a matsayin amana ina amana take ba wani amana a ciki ba wani arni arni Najeriya waye kafirin amana ba wani kafirin amana to ai ba mu ma daular musulunci ina daular musulunci take kuna shari'a da musulunci ne kuna aiki da qur'ani kuna bin dokar qur'ani ne kuna bin dokar hadisin annabi la dokar constitution kuke bi ana rayuwa ne akan constitution ko kuma in ce kwance tushe na'am ku da kuke kan tsarin kafiran ba kuke shari'o'inku da mu'amalolinku komai da harkar kudinku bankunanku da mai duk tsarin kafirci ake yi ba tsarin musulunci ake ba to yaushe aka zauna aka yi amanar da su jonathan aka yi amanar ai babu wannan kurin da san zuciya ne kawai dai kai nan siyasa za ka ci abincin ka ci abinci kawai ka je ka ci abincin ka kawai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya yare ɗaya jama'a ɗaya launi ɗaya wane ne ɗaya komi ɗaya wai makoma ma ɗaya makoma ka da kai da su dai yawwa mukan ba makoman mu ɗaya ba ai mu muna aljanna insha Allah ba kwarai kuwa kai ko ka je ka haɗu da maciya karnuka da aladu yauwa ba dai makoma ɗaya ba kam za a haɗu a lahira tabbas to Allah ya ba da dama ne wai a ba su wannan aman ɗin ko za su fahimci musulunci liya'lamu din Allah wa tantashira da'wat Allah dan su san addinin Allah kuma da'awar ubangiji ta yaɗu ashe musulunci yana da dama ya bada kafiri ya zauna a cikin darul islam kuma a tsare shi ba za a taba shi ba amma da shiru da ga'idoji ko da yanzu komai nasu ake yi ku gaya wani abin da ake da musulunci komai da ka sani tsari na mulki da wai nasu ne ba ku ga hillary clinton ta zo ziyara ba sakatariyar a amerika sakataren gwamnatin amerika ta zo tun da kaga wannan munafukar ta zo najeriya to yanzu bayan ta tafi sai kaga abin da zai biyo baya don wannan duk inda ka ganta to sharri ta je guguwa mace kenan hillary clinton ta zo sun je sun yi abin da za su yi wannan dai ba ta isa ta kawo zaman lafiya ba najeriya yan jarida ma sun ta faɗa tana nan a daily trust an kawo ta a first page ba ta isa ta kawo zaman lafiya ba sai dai ta kawo munafurci za ta zo dai ta yi ta gaya za su yi su tallan makamai ta ga sirrin ku ta gane raunin ku ta gane mai ya za su shigo su daɗa rura wutar yanda suka yi a libya suka yi ta yi a suriya yanzu da suka yi a iraki haka su damu amerika riba su su je su yi ta zuga faɗa kawai ana fada suna sai da makami ana fada suna sace fetur yawwa shi kenan aikin su kenan kaka ɗauka ko wani abu wannan ko rayuwa yau da gobe ma ta nuna wanda bai da wayewa ne zai zai zama kwakwalwarsa a dakile bai san me ba yan uwansu arna ma sun sani ba mutanen kirki ba ne amma ga suna an gayyato su a Najeriya ban san dai me za su yi ba Allah ya kiyaye mu dai muna nan muna ta kunuti muna ta addu'a duk wani matsiyaci Allah ke fadda shi kwarai da gaske kuma muna nan musulmi wallahi daram da in kaga mun kare anan to kiyama ce ta tashi wallahi insha Allah kwarai da gaske kashewa za ku yi ta kashewa ƴaƴanmu da jikokinmu suna nan wasu ma suna hanya ba su ma taɓo ba tukunna Allah wallahi ai yanzu ma ai yanzu ma ma kan kuka gani ai ba kuka gangan jiki ba yi kwarai da gaske ba wani wanda zai raba Najeriya da musulunci ƙarya yake wallahi muna nan daram da kam ƙasan mu ce mu muke da majority kuma yawwa kurin ma gwanda a zauna lafiyan shi ya kuma wannan kulle kullen da wani munafurce munafurce a kulle wancan a raba mu wai ana neman a raba mu da addini ko a raba mu da ƙasa ko na kuna bata kanku lokaci ne yau ka taɓa raba ɗan adam da duwawu a ce wai yau ka waye gari baka da duwawun da zaka yi kashi zai yiwu ai bai zai yiwu ba ai ɗan adam yadda ka san wato wato mota ce bature har yau bai yi motar da bata da salansa ba dole in ta sha ta sha sai ta furzar shine zaman lafiya kai ma in kana dito kadi ba kadi ba dole sai ka je ka zazzage shine zaman lafiya ko to mu ma kuma idan an sha addini an sha addini kuma dole a yi mutane bayani su gamsu yawwa babu wala kai ba to waye ma za a ji tsoron nasa waye za ka ji tsoron sa mai tsuguna yana kashi iyakacin abin da za ka yi wa mutum shine baka kashe shi shikenan iyakaci kuma wani addinin Allah ya yi alkawari inda za ka bi duk kame mutane ka ɗaure ka kashe ka yi waye ka yi waye duk ka yi ka gama to mai addini shi kuma za ka iya kama shi ne wanda ya ce a yi addinin shi kuma ya za ka yi da shi sai ya tayar maka da mai yin addinin a gidanka wallahi tallahi ba ga annabi musa ba ba gidan fir'auna ya tashi ba shi ya ci tuwon gidan fir'auna ya sha ruwan gidan fir'auna ya yi kwari kuma ya zo suka fafata da fir'auna kuma ya samu nasara Allah taimaki musulunci da musulmai masu kulle-kulle da makirci da neman abu nan shi kenan da wani ya bugo mu yana cewa ai sakwata ma an je su ma an fara barar musu da abubuwa na ce ai ba sakwata ba ai duk arewa shiri ne daman ko ina sai sun yi duk wata jiha mai kwari arewa wala sai sun je sun dagargaje ta an yi maiduguri ana nan ana yi ba a gama ba an shiga kano ana nan ana yi to yanzu sokoto ma sun dauka haka kuma za su yi gobarar daji ne duk sai sun gama da kasar gaba daya kaji mu dai muna nan muna ta addu'a Allah ya daga musulunci da musulmai kuma duk kullun da za a yi dan a cuci addini ubangiji Allah kifar da su kada Allah ya ba su nasara kuma muna neman afuwar ubangiji da laifukan mu to wannan amana ana ba da shi ne ba don komai ba don a samu zaman lafiya kuma wannan yake nuna ashe addinin musulunci da addini ne wanda yake ya yadda da ai sulhu ya yadda da ai sulhu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da wannan aman din to alhamdulillah masha Allah sai ku tawo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da wannan aman din ga wanda ya zo masa yana neman shiriya ko kuma yana ba da aman ga wanda ya zo yake so ya zauna a garin musulmi annab sallallahu alaihi wasallam yana bayarwa baya hanawa kamar yadda ya faru a yawmul hudaybiya yan aike cikin ƙurai sun zo gurin annabi daga cikinsu akwai urwa ibn mas'ud da mikras ibn habs da suhail ibn amr da wasunsu ɗaya bayan ɗaya suna zuwa su je su dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo suka ga yadda musulmi suke girmama annabi da suka ga yadda musulmi suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka koma suka ce kai gaskiya wannan mutumin wato mutanensa suna girmama shi suna kuma mutunta shi wannan shi yasa da yawa da yawa daga cikin su suka musulunta to kuma gashi muna kan magana kuma ga wani bawan Allah shi ma yazo zai musulunta daman haka lamarin addini yake muna fatan Allah ya dada karfafa mu kuma ya bamu dacewa wane ne kawo shi da kai da ka zo Usman wai Usman ok ka zo za ka musulunta to tashi ka tsaya ka tsaya a can eh sai ka juya haka dan hizba ga ya masa ku ba mu wani microphone din mana ina masu ko bai nan a wasu to ya yi kyau babu to ka ce ashhadu ko ba hausa ba hausa za mu yi amfani da su duka biyu sai a bashi na'am to say after me ashhadu
ashar
ashhadu Allah ku matsa ana ana rikodin ka juya haka kalli can yawa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan muhammadan rasulullah sau daga yau ka zama musulmi Allahu akbar Allahu akbar da sunanka me da sunanka na far- da samaila so kana so ka ci gaba da samaila ko za ka canja wani za ka ci gaba da kiran samaila eh eh shine ce za ka ci gaba maintaining samaila to sunansa isma'il kuma zai ci gaba da maintaining isma'il din da haka sai ku masa addu'a Allah tabbatar da musuluncinsa Allah ya taimake shi ina yan kwamitin da'awa sai ku zo ku ɗauke shi ku yi masa abin da ya kamata a yi masa da kuma taimakon da ya kamata a taimaka masa insha Allah ba da a zo a taim- a same ka sai abin nan ku zo ku ku tafi da shi sai ku je ku yi masa bayani dan ya shiga ya je sallar isha'i ku je ku je da shi Allah ya tabbatar da kai a musulunci kuma ya taimake ka to wannan kenan to sai Allah ya ce mi
كيف كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Allah madaukin sarki yake cewa kaifa yakunu lil mushrikina ahdun inda Allah wa inda rasuli yo ta yaya ta kakama za a samu wani alkawari mushrikai su kasance suna da wani alkawari a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ai wannan kaman wani abun mamaki ne ala waji ta'ajjub la yakunu lahum in- ahadun inda Allah wala inda rasuli ba su da wani alkawari ai su da suke alkawari su warware ba su da wani alkawari a wajen Allah wajen- da haka kuma wajen manzan Allah wahum yaghdurun wa yanqudun al-ahd yaudara ce aikin su da walwala alkawari ba su san muhimmancin alkawari ba to sai Allah ya yi istisna'i ya keɓance ya ce illa ladina ahadtum inda al-masjid haram sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su wato su ne Abdullahi Abbas ya ce su ne Qurayshawa a Imam Qatada ya ce mutanen Makka ne waɗanda suka yi wa manzan Allah alkawari yawmul hudaybiya a ranar hudaybiya amma nan yace inda almasjidil haram wato a masallaci mai alfarma na harami fa mastaqamu lakum matukar sun tsaya akan alkawarin su suka tsaya muku kan alkawari fastaqimu lahum to kuma ku tsaya amma in dai sun warware alkawari to shikenan kuma dai ku warware na kuɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya buga musu lokaci da ya aje musu ba'dal fathi bayan fathu makka wata hudu yace su zaba ko dai imma an yuslimu su musulunta ko kuma imma an yulhaqu bi ayyi biladin sha'u ko su musulunta ko kuma a ɗebe su a kora su da duk wani gari da suke so su je su zauna sai a kai su alhamdulillah kafin wata hudun nan duk suka musulunta inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah madaukin sarki yana son masu takawa kuma haka za a yi ta yi malam malam tunda Allah ya duniya malam musulunta ake kaga yanzu nan duk gashi nan bayanin da ake malaman tafsiri din sai ce an ce kaza sun musulunta an ce kaza sun musulunta to da wahala kuma ka ji musulmi suna koma can dan addinin gaskiya din shine addinin musulunci haka dai annabi yake ta hakuri duk da yaudarar da ake yi da waye da ake din kuma amma wanda Allah ya rubuta musu dace to sai kaga kuma sun musulunta din inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa da tsoron Allah kaga wanda suka musulunta sun ji tsoron Allah sun mika lamarin su ga Allah sun yarda da manzon Allah Allah kuma ya so su Allah ya kaunace su to sai sake cewa
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون Allah yake cewa yau daman ina ai ba za su yarda da ku ba kuma ba za su rike alkawari ba waɗannan dai masu warware alkawarin yaya ma ake ciki ballantana in suka samu nasara a kanku wa in yazharu alaikum kaifa yakunu lahum ahdun inda Allah ina ma za su rike wani alkawari daga Allah to yaya kuma kuke ganin a ce in sun ci nasara a kanku sun fi ku aikace kace za su yi ba za su daga muku kafa ba la yarqubu fikum illan wala dhimma wallahi ba za su daga muku kafa ba babu ruwansu da wani dangantaka ko wani alkawari illan al-illu a larabci ana nufin alqaraba az-zimmatu ana nufin al-ahd ba za su sauƙaƙa muku ba Allah ne ke bada labari dan shi ya halicce su kuma shi ya san su la yarqubu fikum ba sa kiyayewa ba za su bar muku ba illan wala zimma ba za su daga muku kafa ba komin dangantaka sannan komin zumunci da ke tsakaninku da su sannan kuma komin ainihin wani alkawari da kula babu ruwansu yarduna kun bi afwahihim za su yi ta kokarin yardar da ku da bakin su dai yutuna kun bi alsinatihim khilafa ma fi qulubihim abaka dai za su yi ta gaya muku gashi gashi gashi amma ba shine abin da ke cikin zukatansu ba wa taba qulubuhum zukatan sun isi imani wa aktsaruhum fasiqun da yawa yawan su kuma fasikai ne masu fita daga yi wa Allah da'a wato waɗanda suke kafirai alfisku huna bi ma'ana alkufur sun warware alkawari suka zama kafirai suka zama fasikai isharau bi ayati llahi samanan qalila اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ga warware alkawari ga kuma canja abin da suka samu na littafin su suna ciwa-ciwa suna neman kuɗi da shi isharau bi ayatillahi samanan qalila suka canja da ayoyin Allah suka karbi tamani na duniya bai kai ya kawo ba su canja sifar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama su bata su sa abin da suka ga dama kuma su karbi kuɗi akan haka suka yi ta cin kuɗin haram suka yi ta cin assault kuma abin da bai kai ya kawo ba fasaddu an sabili suka toshe hanyar Allah mana'un nasa min ad-dukhuli fi dinillah suka hana mutane su shiga cikin addinin Allah Abdullahi dan Abbas ke cewa mutanen Ta'if sun yi amfani da kuɗi sun yi amfani da dukiya don su danne jama'a su su yaƙi annabi sun yi ta ba da kuɗi don a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa da annabi ya je musu wa'azi suka fasa masa kai suka karya masa haƙori ya fito jini yana ta zuba ya jike sharkaf ba su karɓi wa'azinsa ba innahum sa'a ma kanu ya'malun ya ɓaci abinda suka kasance suna aikatawa sahabbai suka ce kayya kayya manzo Allah musu addu'a mummuna ai musu kaza sai annabi ya fito yake cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun tausayi irin na annabi ya ce ya Allah ka gafarta mutane na ba su sani ba ne yana cikin jini fa yana cikin rauni da aka raunata shi amma cewa yake ya Allah ka yafe musu ba su sani ba ne ba mutanen ta'if haka annabi ya sha wahala la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma Allah ya ce waɗannan mutane kafirai yayin da suke da ita ai ba sa bari ba sa kuma tsarewa ba sa kiyayewa dangane da mumini ba sa tsare wai dangantaka shine illan ko mun dangantaka da suke take tsakanin su wallahi sai sun yi wa mutum illa wala zimman kuma ba wani alkawari zimmatan kenan ba sa tsare wani alkawari wa ula'ika humul mu'tadun waɗannan su ne masu ƙetare iyaka ba 'yan daidai ba ne zalumai ne macuta kenan kuma wannan yana faruwa da yawa kaga mutum ana zaune da shi suna zaune da makocinsa da ba musulmi ba an zo fitina wani bawan Allah haka aka yi masa a Kaduna a unguwar mutanen unguwa har zargin su suke cewa wannan mutumin ma gaba ɗaya shi komai nasa ma ya miƙawa kafirai wanda ba musulmi ba kaga sun fito suna cin abinci tare kaga sun fita a mota yana taimakon iyalinsa yana komai da yake yana da hali shi musulmi har musulmi suna zarginsa ashe shi yana ta kokari ne ya masa kyakkyawan ɗabi'a da ya musulunta wallahi da rikici ya zo malam shine na farko da ya ɗebo runduna suka zo gidan mutumin nan makocinsa wanda 'ya'yansa suna zuwa su ci abinci a gidansa yana ɗaukansa a mota fa da shi ya taimaka masa yana ganin sai ce wani yanzu da kai za a mu wannan ya ce kwarai kuwa ya ce yau ba sani ba sabo ya ce kai za ka wannan kai za ka shi ne ya ce kwarai kuwa haka je suka je suka kaddamar masa suka yi ta sare sai da suka kai shi lahira aka zo ana ba da labari kaji kaji abin da ya faru to dan wannan haka qur'ani ya faɗa la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma eh ba sa daga kafa sam amma mu ka duba wato wato hikima ta musulunci sai aka ce in akwai illan wala da zimma din kaga in suka yi haka sun zama masu ƙetare iyaka yanzu mu a musulunci malam idan aka zo in ana yaƙi tsakanin musulmi da kafiri kai musulmi kana da dama ka ware wasu kafirai ka ce kar a taɓa su suna ƙarƙashin inuwarka kuma sun ci alfarmarka kuma komin ƙarancinka a musulunci komin rashin girmanka komin rashin darajarka idan ka wari wasu mutane ka ce kar a taba su wallahi ba a taba su ba ka ɗebo su ka sa su a gidanka ka ajiye ko saboda kuna kasuwanci ko makotanka ne ko kuma a'a kana da wata manufa ma a kansu ta kana so su gane addini ko wani abu ko ka ɗauke su ka sa su a mota ka zo ka wuce ta tsakiyar musulmi duk wanda zai taba ka ce kar a yi da taba su annabi ya ce yas'abi dhimmatihim adnahum kuma dole a baka dama saboda darajar musulunci ai ka isa ka bada kariyar kai musulmi ai ka isa ka bada alfarmar ka duba kima ta addini aka ba su kofa da za a tsare su amma mu ba sa mana haka suna nan sai nufin sharri ba mugun arne irin arnen jos da sauran zaria da na kaduna nan makiya allah kenan burinsu su ga sun ga bayan musulmi kurin a najeriya shi ne burinsu yanzu irin na su mafarkinsu kawai a yi wani tsarin da gwamnati za ta zo ta kori musulmin Najeriya da musulmin Jos gaba daya su fita su ba su wuri har ma wasu suna ta ganin to mutane su fita mana kawai a fita ma a bar musu garin idan suka kuskure suka fita suka bar musu Jos din nan wallahi kashin ku ya kare daga sun karbi Jos din nan kuma Kaduna za su zo su rige gaba daya daga nan kuma za su yi ta turawa arewa kuma sai sun ture ta gaba daya karfi ne ayi ba wai yawa bane karfi kuwa gwamnatin a hannunsu take to shine musulmin Jos din masu hankali suke cewa yau ai ku musulmin Najeriya mu zauna a Jos din ana fafatawa da mu a haka da daɗi babu daɗi su kashe mu mu kashe su din shi ya fi muku alkhairi akan mun tattare mun bar Jos din in muka bar Jos din wucewa ta cikin Jos din ma ba za ku iya yi ba ba ku da wata harka da kuka isa ku yanzu ku albarkacin yan wanka musulmin dai za ka wuce ai zaman su a jos din ai alheri ne kuma ina za su je yan kwatano ne su ko daga sama suka zo ko yan chadi ne ko yan nijar ne garin su ne kasar su ne to ya wani zai zo ya ce abin nan ba za su zauna ba a ka'idar constitution din najeriya dan najeriya zai iya zuwa ko ina ya zauna ba ma wannan ba kai da kake nan gombe ma za ka iya zuwa ka je jos ka yanki fili iya ganin ka ka saya ka gina ka zauna constitutionally you are right ba wani wanda ya sai da kai kanzu kowa zai iya zama a ko'ina to dan me za a zuwa ce wai wani waye wane wane wai wai wai kaza kaza wai fulani wai su fita su fita su tafi kaza to su fita su je ina chadi ko ghana su ne fa asali haka ba daidai ba ne wannan ra'ayi ne da son zuciya kurin da neman wata manufa su ma fulanin suka ce yau ai mu din mu ne bayan kariyar ubangiji gare ku mu kuma fulanin da muke cikin dajin to mu ma kuma tsaro ne security ne gare ku ku musulmin da kuke cikin plato din eh na'am ai idan akwai abokin gabanka a bayan dutsen nan amma kana da wakilci akwai naka a ciki zai baka labarin me yake faruwa ya fi a ce baka da kowa wurin haka ne to so ake a ɗebe su gaba ɗaya a kore su dariya ya yi wannan ya kori wanda ya kora aka baza su a daji aka kore su shi ma wannan ɗin kuma haka yake so yi ya kawo fitina Allah ya taimake mu manya-manyan kafaran cikin plato ɗin suka yi rubutu a daily trust jarida suka ce babu matsala a filato suna kiran shugaban kasa ya sani babu matsala a filato irin jonathan gwamnan filato duk rikici da yake faruwa na addini da waya shine fitina haka suka faɗa su da kansu wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u gaskiya ita ce wanda abokin gaba da kansa ya shaida ya ce shine inda wani musulmi ne ya fito ya faɗa sai a ce kishin musulunci ne da waito yan uwansa da kansu suka faɗa in bold aka rubuta shi a jarida ga ta nan da an sirri ta duk muna da ita mun ajiye ta saboda tarihi to tarihi ne ke maimaita kansa kaga dai abinda qur'ani yake ta bada labari to amma kullum mu musulunci ya umarce mu zauna lafiya mu kaunaci juna ka duba saboda kyawun musulunci malam ba hana ka kai kasuwanci da kafiri ba ya halatta kai business da shi na miliyoyi ya halatta ku yi noma tare ya halatta ku kiwo tare ya halatta ku zauna da shi wuri guda amma da sharuɗa da ka'idoji da dokoki kuma ka je kai masa da'awa ka kira shi ashe masu kokarin hada musulmi da kirista faɗa ashe sai su sake lale sai su sake tunani mu addinin mu yana da ka'idoji akwai abin da ya shimfiɗa mana yanzu a cikin musulmin namu akwai wanda za ga yana harka ta arziki ta miliyoyi da wanda ba musulmi ba sun shekara talatin suna harkar arziki da shi inda yana nufin su sharri da bai masu sharrin ba haka ba haka bane ku daina bari ana rudan ku ana neman zuga ku kuna ta da fitina da tayar da hankali a kokari a zauna lafiya din shi yafi komai kuma mu musulmi babban jarin mu shine zaman lafiya in an zauna lafiya ne za mu yi wa'azi mu faɗakar da mutane gaskiya mu gaya musu abin da Allah ya ce mu gaya musu abin da annabi ya ce shikenan Allah gane da mu fa in tabu
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون idan suka tuba suka tsayar da sallah suka yi suka ba da zakka fa ikhwanukum fid din sun zama yan uwanku a cikin addini shikenan ba tuba yanzu wannan yaron da ya zo ya tuba duk shekarun da yana zaman kafirci ba musulmi ba tuban nan da ya yanzu ya zama dan uwan mu addini shikenan yanzu ba ku ba kuna takabbara saboda murna da jin daɗi kun samu dan uwa to kaga musuluncin kenan jiya ɗazu da la'asar bayan la'asar da magariba ma ba dan uwa bane amma yanzu gashi kalma ɗaya muka bashi ba wani abu kuma shikenan kawai shikenan dan ya zama musulmi yanzu yau in ya mutu yanzu insha Allah zai shiga aljanna ƙwarai da gaske kaga ashe musulunci alhamdulillah alheri ne yake so ba wani abu bane kuma ka Allah ya kawo shi ya zo kuma ya zaɓi ya musulunta a wannan wata mai albarka mai alfarma wata ramadan kuma ya samu addu'ar ku kuma insha Allah za ka ga Allah ya tabbatar da shi akan musuluncinsa baɗi yanzu za ga ya zo nan da gemunsa shame shame sai ma ya zama shi ma ya yi rijista kenan ya zama ustaz ba Allah ya ƙara yawan ustazai fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini sun zama yan uwanku a cikin addini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce kuma muna yin bayani dalla dalla ga ayoyi nubayyinu al-ayat muna bayyana ayoyi dalla dalla ga mutanen da suke masana masu sani Abdullahi da Abbas suke cewa wannan ayar wannan ayar fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata yace hadhihi al-aya harrama dima'u ahli al-qibla ta haramta jinin duk mai kallon al-qibla musulmi wannan aya din da ita haramun ne a kashe musulmi haramun ne Abdullahi dan Masud yake cewa amaratum bis salati waz zakah an umarce su aya ta umarce su su yi sallah su ba da zakka sai ya ce faman lam yuzakki fala salata la duk wanda baya ba da zakka to bai da sallah wanda ya ce shi zai yi sallah ba zai ba da zakka ba to sallah ba ta yi ba kamar wanda ne zai ce shi zai yi azumi ba zai yi sallah ba to falan faman lam yusalli fala siyama la kenan abu huraira ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwayat imam bukhari da muslim yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu abubakar shine ya dauki ragamar khalifanci amma an samu waɗanda suka kafirce cikin larabawa wa kafara man kafara min al-arabi cikin larabawa wanda za su kafirta suka kafirta umar ibn khattab yake cewa abubakar abubakar a lokacin yake cewa to gaskiya duk wanda ya kafirce ya ridda to ni fa zan yaƙe shi iya yaƙi in ji sayyidina abubakar sayyidina umar yake cewa wa abubakar kaifa tuqatilu nas wa qad qala sallallahu alaihi umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illa allah yaya zaka yaƙi mutane bayan naji annabi yana cewa an umarce ni in yaƙi mutane sai in sun ce la ilaha illallah fa man qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu dukiyarsa duk wanda ya ce la ilaha illallah dukiyarsa ta kubuta daga gare ni ta samu tsaro da ransa illa bi haqqihi sai dai da haƙƙin la ilaha illallah wa hisabu ala Allah hisabin sai na ga Allah waɗannan kafirce wa zakka suka yi cewa suke ba za su ba da zakka ba to yaya zaka ce zaka yaƙe su alhalin suna la ilaha illallah abubakar ya ce wallahi la uqatilan man farraqa bayna salati wa zaka wallahi sai na yaƙi duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zaka yace ɗaya zai yi ba zai ɗaya ba wallahi sai na yaƙe shi iya yaƙi kaji dattawa kenan yace fa inna zakata haqqul mal zakkan nan hakkin dukiya ne ba yanda za a yi a ce mutum yana da kuɗi baya zakka bai zai yi ba musuluncin sama bai yi ba to wanda ba kwa ba da zakka kun ji abubakar ya ce a shirya ɗamarar yaƙar ku sallar ku bata muku amfani ba